baito sani a sauri ne shehu muhammad tijani ita kira shimketul ikhwani din dama ta an ga maka su'al wajwa da kuma shimketul ikhwani ko da wannan ne shimketul ikhwani mun ga su'al wajwa na'am na'am نعم نعم نعم نعم وهذه تسمية الإخوان للشيخ أحمد التجاني والباقية من المعاني تبدل بجوهر المعاني نعم yake cewa fa haji tarjizun wannan wasu tarjiz ne ma'ana wasu baitota ne a cikin da maulana shehna ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala na'am sai yake cewa alhamdulillahi allazi hadani ila tariqi ahmad at-tijani wada ta tabbata ga Allah wanda shi ne tattane zuwa karban tariqar ahmad at-tijani take tariqar tijaniya na'am kuma salatullahi sannan salatin Allah wal amani da amincin Allah tabbata akan annabinsa a tsawon zamani gabaki daya sannan yardan Allah tabbata akan shehu tijjani radiyallahu matukar wanzuwan musulunci da kuma mukamin ihsani da wada wannan baito ta sunanta ko littafin sunanta rana mai haska kama yan uwa a cikin sha'anin wurin shehi na Ahmad Tijani matattaran abin da ke cikin ta na daga ma'anoni an tsunto shi ne ko an tsamo shi ne daga littafin jawahirin ma'ani wannan shi ne mukaddima a kan littafin wannan littafin na shirfe filifani mu je bayani na gaba na babi na farko wanda zai dinga magana ko zai fara magana akan wajen sirratewa da waliyan Allah musamman a wannan zamani mai mutunci karka da gida Allah da ake gani shi da dawo na mu je na'am min al-ahami na da cikin abubuwa mafiya muhimmanci a rayuwa shine kauna kullum muslimin kowane musulmi ya tabbatar ya kasance mu'allikun bi ahadi ahalin jinani ya kasance yana da ta'alluki yana da rataya da ɗaya daga cikin waliye mazuwa himma na zamaninsa mun ji wannan kalma da kyau yana daga cikin mafiya muhimmanci a rayuwa kowane musulmi tabbatar yana da ta'alluki da ɗaya daga cikin waliye mazuwa himma ko waliyan zamaninsa ko na ba zamaninsa ba ko dai in dai wannan waliyin Allah ne ainihin khalisi tabbataccen wali to kasance kana da ta'alluki da shi to menene ta'allukin na fata mun gane to zai maka bayanin ta'alliqatu ta'alliqatu da yawa kala kala kala kala dan ka ji ka kasance daga cikin ɗaya daga cikin su sannan kuma sai ga maka abin da yafi muhimmanci wanda ya fi ta'alluki girma shi ne ka zama kaza ka zama kaza ko ka zama kaza na farko ka ci abinci farko akaluka bil wali min ta'alluqin ka ci abinci tare da wali to na daga cikin ta'alluqi ka ci abinci tare da shi ka ci ya ci ka ci ya ci ku ci tare kwano daya to ɗaya daga cikin ta'alluqatu wannan kadai na daga cikin abin da ke kubutar da bawa daga barin shiga wata ran tashi alƙiyama shi muhimmancin ta'alluki shine za a iya wayan gari a lahira a ce Allah bai karɓi komai naka ba komai Allah bai karba ba tarfan wala adal to anan shine sai abin da ga to shin kana da ta'alluki da wani waliyin Allah shine dalilin kana da ta'alluki da wani waliyin Allah shine sai a bincika a ga in kana da ta'alluki da wani waliyin Allah sai ka tiskina ka sha albarkatan kayi ta'alluki da wani shike ne sai ka wuce wani shine ta'alluqatun da ake nufi ko ba wanda ya fi karfin Allah masa haka dan ba wani abu da kace ma Allah alwashi kace kana da wai wani garantin karban ibada alquran babu babu dan dukkan qualities da ake da bukata zaka samu baka cika ko ba so da ka falla ce kawai ta Allah ya ga dama karbi ibadar ka kawai wannan milla ne da gare shi to idan baka da ta'alluki da wani wali kar a waye gari a lahira ya zama haka an karanta kissar bawan Allah na bayi da dutsani a lahira an waye gari wani bawan Allah yana jin ya kai auren Allah iya kaiwa kawai sai kwanta bacci sai waye gari an tashi alƙiyama da yau gari ya waye gari an tashi alƙiyama sai aka ji aka gwada kin sai akwatin shi zero fanko ba komai duk abin da yake takama yayi ne kaza kaza ya fat fakur ayi wuri Allah ya ce wuta da shi ayi wuri za a wuta da shi kenan sai tana ku ku tsaya mala'iku ku tsaya ku tsaya me lafiya ne almajirin abai gidan abai gidan wani abai gidan abai gidan tsani sai Allah ya ce a kira abai gidan aljanna aka kira shi aka ce abai gidan ka san wani ta ba san shi ba kun wuta da shi sai aka tsaya yi bayani wala sai ka to yi bayani ka san ba halin kare a lahira sai ka ce to yi bayani amma idan ka tuna lokaci kaza wani lokaci kaza wuce wata kofa unguwar mu sai bulalan dokin ka ta fadi ka tuna da wani wanda ya durkusa ya zo ni ko maka bulalan doki eh lalle na tuna a lokaci kaza ya ka ce to ni ne wannan mutumin sai sai to albarkatun abajira ya ansa cewa ya lalle an miƙo musu ya ya tabbatar cewa ta doka ya sa ka miƙa ma ba jira bulala ka samu ta gida ba ya jira wuce aljanna ka bi goron faida ka bi goron faida zan shi balarabe gusau yana karanta maka ta aliqatu ko wanda ya hadisi goron faida zai ce wajen ko mika bula ko juya takalmi ko rufe kofa mota ko ko ko ko menene da su duk zuwa ta'alikatun da take kana rena wannan kanana wasu ne ta'alikatun duniya babban Allah ta kalli kadai ta'alluki ne ni ko masa abun alwala ta'alluki ne zuba masa ruwan alwalan ta'alluki ne ni ka masa abinci ta'alluki ne kaci sauran abincin da ya rage ta'alluki ne shine akaluka bil wali min ta'allukin din na fata muna ganewa to duk kakkare na waɗannan kanana shine abubuwan da ai yayayen muridan muke aikata ake ganin mu wai mahaukata wawaye ba shi da abin da muridai sai aka ta an ce ganin su ma kata wawaye ba to duka ta amliqatu ne ka je lahira ka tada da aikin kafan ko billahi abu daya za ka yi Allah ka diya rushe aikin kaf abu daya ran kai ka kada bi kana Allah ya bara shi diya rushe kuma duk kai baka sani ba an ta abu da malikun antum la tasuru ko ba rafa sauta aka ce kar abubakar da umar shi ma annabi ba an ta faɗa malukum idan aikin kamar aikin abubakar kamar aikin umaru Allah zai ce zai rushe kuma duk basu san an rushe ba kai waye kake da garantin zaka ba kuma idan abin da kika yin rafu sauti ne la tafu aswadukum bakwa sautin nabi ba ba kin wani kare kai to no kai daga sautin bakwa sautin nabi an ga maka shiga ga annabi ne kurukuru bai da wirasa bai da wuran bai da magada an ga maka duk abin da kai magadan shi ba shi kama magana hauka ana karanta hadisansa kana daga murya ana karanta tarihinsa kana daga murya a wurin maulidi na assalamu alaikum rasulullah yana tsaya wajen kana daga murya baka yi rafu sautu faku sautu nabi ba guda no kai to an ta bada wa alaikum wannan lafiya zuran kana ga sai kana ce ka so da Allah na tsoronka to irin waɗannan abubuwan guda no guda no ka tattaka saka akwai abubuwa da yawa dole wannan abin sai ka lura da shi sai ka kula da shi matuƙa Allah ka sa mu dace sauran ka akwai ka bil wali min ta'alluqin cin abincin ka tare da wali yana da cikin ta'alluqi ko a ruwayatin ko ka gashi kare shine sirrin ru'ya da ake faɗa ba yana da cikin sai janibu sirrin ru'ya to shi ma yana daga ciki a ru'yatan ehem a wani sabu ko ko kare kar samu na saba da shi na saba anan kuma ba kuma ana nufin sai lalle na saba ta jini ba a kana da na saba da shi na muridantaka kana da nasaba da shi na wani sirri kana da sabar ki to ta alaka ta ruhi wannan annasban alaka ta ruhi ita ce mafi muhimmanci anan alaka ta jini ko kai ɗansa ko kai ƙaninsa ko kai wani abu nashi idan babu imani babu taslim ba ta jike la malinta to koda da nasba ta jini to sai da ta'alluki na imani na ruhi sanan nasba ta jini za ta aiki na fata muna ganewa sai a kula da wannan fa haƙiƙi yace ka tabbatar da wannan magana ba ƙarya ba na'am محبة التفاهم مناكحة نعم محبة كسوش سوى نجسيا تساهل كي سرق تارشي مناكحة كي أورتيا أكان كيدشي kai ka auri ɗansa ko shi auri wani abu naka ƙaninka ko kai ka auri miki ko shi auri maka munaka kenan surukuta kuma ya kasance kai ka auri wai shirki tsakanin wanda aka aure ma da wanda ya aura wanda ya aura shine shirki ko ko shine shirki to in ka zama shirkin shi ka aure nashi kenan to shi kenan shine tasahurin ka aure ƙasa to ka samu tasahurin munaka ha kuma kai kuma shi kuma ya aure naka munaka ha kenan na fata mun gane wannan to duka na cikin ta'aliqatu amma duk da sharadin imani da menene da soyayya duk yana da shi du'a ya maka addu'a kawai ka ce kan kula mara addu'a ka daga hannu a shafa shi kenan yana cin ta'alluki ziyaratar ka ziyarce shi cewa yi wata ziyartar shi cin ta'alluki musafaha kai hannu da shi sai ka daga bayan Allah idan aka je aka yi suka bada hannu kana ki ka karba da niyyar ta'alluki ina fata mun gane saboda ka ka ka samu ta'alluki da su ke duka na cin ta'alluqatu na'am yace ahara abin da fi kowanne muhimmanci da ainihin da da a cikin wannan abubuwa shine idan kunta min ahli wardihi idan ka kasance daga cikin ma'abota wuridinsa to idan ka zamta ka ka karbi wuridin wannan wali to kaskanta izzaka min ahli hijrihi to yanzu ka rusa ta'alluki kai ma akwai bukatar inda sun samu ne in ka kai wani waje kai ma za a ta'alluki da kai saka yanzu ka kasance daga cikin zugan mutanensa ka kasance daga cikin hizbu nasa mutanensa ƙungiyarsa almajiransa muridansa dan tashi alƙiyama to sura ka alhamdulillah mun kasance daga cikin wurin shi ainihin masu karanta wurin shi tijjani ko sura ka muna da cikin hizbi ranar tashi alƙiyama to kaga ko da ainihin ta'alliqatu nan duka zani to alhamdulillah dukkan mun yi da sabon shi tijjani ko kalifofin shi tijjani ko sabon shi islamin shi ibrahim ko kalifofinsa radiyallahu anhu ko amanni kama da haka sannan kuma na ƙarshen ma mun samu mun kasance daga cikin masu karanta auraden sa saboda mun gode ma Allah da Allah ya ba mu wannan duka Allah ka bar maka kan farmar sai ma rasulullahi la ka mu ga walafiya da da imani za mu tsaya nan sai mu tashi rana cewa Allah da aka yi da muka tsaya rana ce ina ga a rana ne za a idi ko rana asabar saboda akwai arfa ranan ranan juma'a ko azumin arfa zai kasance ranar juma'a kila ba za mu kara haduwa ba oke gobe za mu haɗu to gobe akwai addu'an da ake karanta da wurin da ake ranar arfa akwai takardar da yake komai a bije za mu fotokofin ta gobe za mu zo da ita kowa ya rike abin sarka ko da naira ɗari ko hamsin ya bashi sai ya amfani da ta ranar arfa ɗin insha Allah saboda kuɗin fotokofi ko ba haka ba sannan sai ne zan faɗa azumin arfa duk daidai to gobe za mu lalata nasiha kai daidai gurgurdu saboda muna da sauran gobe eh yawwa sannan kada zo ne in manta muhadaran mu ta goron sallah tunda za a yi sallah ranar asabat lahadi kuma ya yi kusa da sallah to mun sa lahadi ko litini eh eh to shi ne a sa lahadi ko litini ko talata litini ko talata eh a bashi a litinin a samu zuriki na mahazara ina oke kuna da mahazara a jingirar ne ji da yamma ne ko da daddare eh mu da safe muke mu daga safe tara zuwa zahar mu mun gama da safe muke namu to za mu iya naku insha Allah ko da ayo akwai gajiya kuma gaskiya to mu bar shi talata a bar shi talatan to an sa muhadarar mu ta bayan sallah wanda aka sabe talata saka kowa ya mu kowa cikin ko ina da sauransu insha Allah Allah sai mu lafiya ya samu gama lafiya Allah sa alhamdulillah akwai mai tambaya na na